بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta Lahadi safiyar 26 ga watan Jumadal Ula shekarar hijira ta 1445 daidai da 10 ga watan Disamba shekarar miladiya 2023 a ci gaba da gabatar da waɗannan darussa na daura ga ɗaliban ilimi daga nan garin Sokoto a wannan shi ne zama darasi na uku kenan insha Allah a cikin wannan tsakure daga tarihin abu darda'i radiyallahu anhu idan za a iya tunawa mun fara kawo wasu daga cikin maganganu na hikima waɗanda aka ruwaito da maganganu na wa'azi da aka ruwaito daga wannan sahabi mai albarka abu darda'i radiyallahu anhu za mu tashi daidai inda yake cewa wa qala abu darda'i law unsitu ayatan ثم لم أجد أحدا يذكر يذكرنيها إلا رجلا ببرك الغماد رحمت إليه yace da za a mantar da ni wata aya wato mun sani a ladabin magana ba a so mutum ya ce na manta sai dai ya ce an mantar da ni kamar da zuwa a cikin hadisi tabbatacce to abu da za yake cewa da zan samu kaina an mantar da ni wata aya sannan laluba rasa wanda zai tuna mini da sai dai wani mutum a can wani gari da ake ce mabarkin zimat a gari ne a yanzu an ce yana ƙasar saudi arabia a yankin tihama jihar tihama tsakanin shi da birnin maka tafiyar sama da kilomita 500 ne to dama kuma suna kwatance da shi ne don nuna nisan waje eh kamar yadda misali bahaushe zai iya cewa daga nan habbar watakila ko shine kwatance nisan shi ko ya ce har Legas to balarabe yakan yi kwatance da wannan gari na barkil gimad barkul gimad wajen nisa wannan yana nuna maka yadda yake ɗaukan al'amarin ilimi da muhimmanci da kuma tawalu'unsa da kuma wato yana shirye da ya wata rihila don neman wata fa'ida ta ilimi sabai suna yin wannan sosai al'imamu abubakar الخطيب البغدادي yana da littafi musamman ar-rihlatu fi talab al-hadith wanda ya kawo labaran tashin balaguro na musamman da malamai cikin sahabbai da tabi'ai da sauransu suka yi tai mutum zai tashi ya tafi tun daga makka har dimashka neman hadisi kwaya daya in ya je kuma abin da zai karba kenan kawai yayo kwana ko ruwan sha ba zai yadda a bashi ba Allah ya kara musu yadda wa nabi darda'i kala saluni fa wallahi la in a faqattumuni la tafqudunna rajulan aziman min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ku ta tambaya ta ina ba ku amsoshi wato ku yi amfani da damar da kuka samu ce dan in kuka bari na kubuce muku mutuwa ta dauke ni ce wallahi za ku yi asara babba kun rasa babban mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba wai yana ta zakiyar kansa bane a yana nuna musu muhimmancin idan sun gamu da wanda za su ci moriyarsa su ci moriyar shi kar su yi wasa har lokaci ya kure musu hakanan kuma ibnu abdullah yake cewa kana abu dar kuntu inda abu dardai kataba abu dardai ila maslama ibnu makhlad akwai wani sahabi wanda yayi gwamna a ƙasar misra a zamanin halifancin Muawiya radiyallahu anhu shine Maslama ibn ibn Mukhallad Maslama ibn Mukhallad ya rasu shekara ta 62 bayan hijira a ƙasar Misra inda yake gwamna to tun kafin wannan lokacin shine Abu da ya rubuta mai sako cewa salamun alaik amma ba'du fa innal abda idha amila bi ma'siyati Allah abghadahu Allah fa idha abghadahu Allah baghadahu baghadahu ila ibadi yace ya kai muslima ka sani cewa idan bawa yana sabon Allah zai wayi gari har Allah ya ki shi yana daga cikin sifan Allah akwai so akwai ki idan Allah ya ƙi shi kuma sai Allah ya sanya ƙiyayyarsa a cikin zukatan bayan Allah na gari kamar yadda idan bawa yana aikin kirki Allah zai ƙaunace shi kuma ya gaya mala'iku ya ce ina son wani ku so shi su ma mala'iku su gaya wa junansu sannan kuma sai Allah ya saukar da ƙaunar wannan bawa na kirki a bayan ƙasa to haka aka san haka kamar yadda ake gani a aikace babu wani bawa da yake ya shahara da sako da rashin kirki face sai kaga bayan Allah na gari suna kinsa Allah ka tsare وقال أبو وائل عن أبي الدرداء إني لآمركم بالأمر وما أفعله ولكن لعل الله يأجرني فيه shi wani lokaci nakan ce ku yi kaza amma ni bana iyawa amma ina fata Allah ya bani ladan na sa ku kun aikata din wato yana nuna maka akasin mu abin da muke faɗa ka ji faɗar malam kanka aikata aikinsa wai bahaushe yana nufin in dai malamin bai aikata aikin ba kanka damu kawai shi ma ba da gaske yake ba a in ya faɗa maka abin da yake mai kyau kai ka aikata ka ci riba haka ne karka damu da cewa to ai shi bai ba baka san uzurin shi ba wa an sa'ad ibn ibrahima an abihi anna umar qala li ibn mas'ud wa abi dharr wa abi darda'i ma hadha al hadith ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibuhu habasahum bil madinati hatta usiba wannan wata ƙabiya ce da ta faru tare da sayyidina Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda a zamanin sa ya kasance yana da tsananin takatsantsan akan barin mutane suna ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin akwai hadisan da a dakata tukuna har zukata su shirya wa karɓar su ko kuma mutum ya takatsantsan kar ya je ya kuskure wajen riwaya a zamanin sayyidina Umar waɗannan sahabbai waɗanda su kuma suka zama cikin malamai na gaba-gaba wajen karantarwa su abu huraira su ibn mas'udin su abu zarrin su abu darda'i umar ya ce musu tankiya akan cewa ku kiyaye fa abin da kuke faɗa sanar cewa wasu magauta suna ɗaukar wannan matsayin zari'a don da cewa ai umar ma bai da hadisan ba ba haka ba ne tsananin taka tsantsan ne da kuma ƙoƙarin ya nuna musu manhajin bi a hankali wajen ruwaito hadisan in ba haka ba ai shi ma ya ruwaito kuma sun ci gaba da riwayar a zamanin nashi tun yana raye da kuma bayan shuɗewarsa musamman ga waɗanda suka rayu a bayan shi to da saboda haka ma har ya ce su zauna a madina har sanda aka kashe shi suna madina ba su kaɗai ba dukkanin sahabbai cikin almuhajiru na wal ansar waɗanda umar ya iya tare su ya hana su barin madina saboda ya ce yana so su kewaye shi su ne suka san musulunci su aka yi musulunci da su a karan farko yana so su zama su ne abokan shawararsa saboda haka ta umara idan za ka je daga cikin sahabbai muhajiru ko ansar da sai umar ya baka wato permit na exit khas sai ya baka damar fita ta musamman sannan za ka bar madina baya so yadda suka yi suke so wasu suna wasu garin yana musu kunci ne saboda rashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasa biyarin din su rayu a Madina ba ma'aiki to suna so su canza gari wasu kuma suna so su tafi su da'awa a ƙasashe sai ce ku zauna ina da buƙatar ku al'ummar musulunci tana da buƙatar ku a wannan waje wa an sa'id ibn abdul aziz an muslim ibn miksham qala qala li abu darda'i uqud man fi majlisina yace ka lissafa mana yawan ɗalibanmu qala faja'u alfan wa sittami'a wa nayifan da aka lissafa masu zuwa koyon karatun alqur'ani a makarantar Abu Darda'i aka samu wajen mutum 1600 da wani abu babban makaranta ce kenan ko fa kanu yaqra'una wa yatasabaquna asharatan ashara haka suke karatu ana yin musabaka ana gogoriyo kowa yana kokarin wa fi dalika falyatanafasul mutanafisu limithli hadha falyamal al'amilu irin wannan goguriyo din na kokarin cimma juna a neman alkhairi da da gaggawa zuwa gare shi sai aka raba halƙoƙin mutum goma goma kowace halka ya kumu alaiha qari'un yuqri'uhum kowace halka tana da wani alaramma da yake koya musu karatu fa idza sallas subha haka ake kwana ana wannan karatu idan aka sallar asubahi intafala intafala sai Abu Dawud sai juyo a matsayin shi na limami wa qara'a juz'an sai karanta wani sashi na alqur'ani fa yuhaddiquna bihi yasma'una alfadhu sai kuma kowa ya zauna su kura masa ido suna sauraron karatun yanzu babban malamin makarantar kenan قال هشام بن عمار هشام ابن عمار ابن نصير الدمشقي ɗaya daga cikin mashahuran makaranta alƙur'ani ne ya rasu shekara ta 245 bayan hijira ana mashi take da muƙuri dimashq wa qadiha alƙali ne kuma malamin a tilawa ne ya karantar da hatta su imamul bukhari Allah ya gafarta musu gaba ɗaya duk da yake daga ƙarshe ya yi girma shekaru sun kama shi kamar yadda abu hatim razi yake faɗa cewa sai ya kasance lamma kabira ta gayyara ya yi girma ƙwaƙwalwar shi ta canza sai zama duk abin da aka laƙana mishi sai ya karɓa ko duk abin da aka miƙa mishi sai ya karanta saboda ana tantance riwayarsa ta waɗanda suka yi da lafiyarsa da kuma waɗanda suka yi bayan girma ya kama shi shi ne yake cewa haddasana yazid ibn abi malik yazid ibn abdurrahman ibn hani'in kenan wanda shi ma alƙali ne a ƙasar dimashqa daga baban shi yace kana abu darda yusalli abu darda yakan tsaya yayi sallah thumma yuqri'u wa yaqra sannan ya karanta da alqur'ani sannan kuma shi ma yayi muraja'a hatta idza arada alqiyama idan ya so ya tashi kaman gari ya dan waye haka an gama karatun sai ya ce ma ɗaliban shi halmin walimatin shin an gayyace mu wata walima au aqiqatin ko an gayyace mu wani gidan suna nashhadu sai su je su yi barka su ci abinci ko su je walima su su samu abin da za su ci da safi fa in qalu na'am idan an samu sai su tafi wa illa in ko babu sai ya ce Allahumma inni ushiduka anni sa'im shi to shikenan na wuce da azumi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in shiga gidansa ya tambaya in akwai abinci ya samu ya karya in babu ya yi azumi to haka abu da da shi mai rayuwa wannan rayuwar yallo kuma cewa baya wa mutane girman kai yana zuwa gidajen abokansa da ɗalibansa da ƴan masallacinsa akan gayyace shi walima ko a gayyace shi taron suna gidan zamu ci wannan ka aja wata fitina ko wannan matsala ce a gun malamai malamin magana akan fiqhul awlawiyat almuhimmu dai ana iya gayyata mutum irin wannan tarurruka in yaga babu laifi yana iya zuwa ya danganta huwa alladhi sanna hadhihi alhilaq lilqira'a abu zardai shine farko wanda ya fara kawo tsarin yin halqa wato ayi kuri a kewaye malami can ma ayi kuri a kewaye wani malami kamar yadda zaka ga suna yi a masallatai yanzu a kusan ko ina da a harami ne ake yawan yin wannan amma yanzu ya yadu ko'ina makarantun hadda ana yin halaka kowane malami ya san iya ɗaliban shi za su zauna ana ada'i ko yana jin haddasu ko yana ƙara musu karatu to abu da da'i shi ya fara kawo wannan method ɗin a wajen karanta da alƙur'ani a bisa abin da yake sananne a tarihi wa karki da innal ladina fi halqati iqra'i abid darda'i kanu azyada min alf rajul kamar yadda muka ji suna wuce mutum dubu ɗalibansa wa likullin wa likulli asharatin minhum mulakkinun kowane mutum goma suna da malaminsu wato haka ya raba resho ɗin malamai da ɗaliban mutum goma malami ɗaya shine mulaƙin wato mai koya musu mai laƙana musu baki da baki wa kana abu darda ya tsofu alaihim qa'im shi kuma kamar headmaster kenan ko yana kewayawa yana duba kowace halka me ake yi inda ya samu gyara ya gyara inda ya samu abin kirki ya yaba musu fa idza ahkama ar-rajulu minhum idan aka samu kuma wanda ya ƙware ya iya abin da ya kamata ya iya mataki na farko ta hawwala ila abin dardai ya'ani ya aridu alai sai kuma advanced class wurin headmaster kenan sai kuma gurin gwani ko wa an yahi bin sa'idin an abu dardai kataba ila salman halumma ila al-ardi al-muqaddasa abu dardai da ya ji daɗin zama a ƙasar sham sai rubuta wa abokin shi ɗan uwansa ɗin can Salmanul Farisi cewa me zai hana kai ma kai kaura ka dawo nan inda muke ƙasa mai tsarki al-Abdul Muqaddas Sham ke fakataba ilay Salman innal arda la tuqaddisu ahadan wa inna ma yuqaddisu al-insanu insana amaluhu yace kai dan uwa ita ƙasa ba ta mai da mutum mai tsarki abinda ke tsarkake mutum shine aikinsa saboda ka duk inda kake kokari ka aiki na kirki su abu jihal ba a makka suka rayu ba amma suna ina ɗan wuta ne darajar makka da alfarmata ba ta amfane su wani kuma zai rayu a nan Sokoto ko a Kano ko a Zaria ya mutu da imani ya tsira insha Allah saboda haka babu alaka tsakanin dole sai wata ƙasa ta musamman sannan zaka samu abin da kake bukata na imani yace waqad balagani annaka ju'ilta tabiban labari ya iske ni cewa an mai da kai likita likita nan yana nufin alƙali da aka mai da kai ba likitan jiki ba likitan hukunce-hukunce na tsakanin mutane yace fa in kunta tabra'u fa ni'imma lak ce in Allah ya taimake ka ka fita salin alin babu bashi ba kare bin damo to ina maka fatan alheri ina yaba maka ina jinjina maka fa ni'imma lak wa in kunta mutatabbiban in ko ya zama ka shiga wannan harka ta alƙalanci alhali baka cancanta ba iliminka bai kai ba gogewarka bata kai ba fahazar an taqtula insana fatadkhula an-nar wallahi ina ja maka kunne kar ka je kai wani hukunci ka sanke wani hukuncin kisa alhalin bai cancanci kisa ba ka shiga wuta fa kana abu darda'i idza qada bayna ithnaini fa adbara anhu nazara ilayhima wa qala mutatabbibun wallahi irji'a ilayya a'ida qissatakuma daga na abu da sai kasance duk sanda ya alƙalanci bayan an gama sanar da hukunci masu husuma sun fita sai ya tuna wannan magana sai ce gaskiya ne ni din nan wato dan taka haye ne kai ku dawo mun da su ku dawo a sake lissafa shari'ar nan yana iya yin shiga cewa ya tsira saboda nasiha da dan uwan shi ya masa wa an salim ibnu abdul ja'd salim ibnu abdul ja'd wani babban malami ne cikin tabi'ai wanda yake da riwaya hatta daga ita ummu darda'i din ya rasu shekara ta ɗari ko kuma ɗari da ɗaya bayan hijira yake cewa abu da da'i ya ce mali a ra'ula ma a kuma ya zahabuna wa juhalakun la ya ta'allamuna ya ce wai me ya same ku ne kullum malamai suna ta mutuwa malamai suna ta shuɗewa jahilai kuma sun ƙi su koyi ilimi to suwa za su maye gurbin waɗancan malaman ya ce ta'allamu ku tashi ku koyi ilimi fa inna al'alima wal muta'allima sharikani fil ajr da malami da mai koyon ilimi suna da tarayya a wurin girman ladansu wafi riwayatin da albayhaƙi fi shu'ab akwai riwayar wannan kisa kwatankwacin wannan talimamu albayhaƙi a cikin shu'ab al'iman al'imamu al-hafiz abubakar albayhaƙi ya yi wannan littafi ne kawai don yin sharhin hadisin al'imanu bida'un wa saba'una ko wasu tuna shu'uba kamar da yake a cikin riwayar annabi ya ce imani reshe ne guda saba'in da wani abu shi ne alimamu bai haƙi ta laliban suwa ne ne waɗannan rassa sai da ya kawo su cikin babuka kala-kala habbabi saba'in da bakwai littafi ne daga cikin ajibin duniya a wajen tattara ilimi Allah ya gafarta mashi to a cikin littafi ne bai haƙi ya ruwaito daga maisara ibnu halbas anna abad darda'i kala ta'allamul ilma qabla an yuftaqara ilaykum ku koyi ilimi kafin a buƙaci abin da ke wurinku na ilimi musamman idan ka san cewa kana kan layi wanda wata rana ya buƙatar iliminka to ka nema kamar da ka san tunda kana kan layi wata rana za ka yi aure ko dole ka tashi ka fara neman ya za ka haɗa lefe ya za ka nemi kuɗin sadaki da sana'ar da za ka ci da iyalinka bai yiwuwa kana namiji kai ka zauna haka kamar an aje buhu kana jiran tsammani to haka ilimi ake so ka tashi ka nema kafin sanda za a buƙace shi eh fa inna a'badan nasi rajulun alimun in ihtija ilaihi nafa'a bi ilmi wanda yafi kowa girman aikin ibada a cikin mutane shine mutumin da yake masanin ilimi wanda in an buƙaci ilimin zai iya karantawa wa in istughniya anhu nafa'a nafsuhu bil ilmi alladhi ja'alahu Allah indahu in ko mutane ba su buƙata ba to zai ci gaba da amfana kansa yana aiki da ilimin yana rubutu yana bincike yana yi wa kansa nasiha ba dole ne wata rana ba dole ne a buƙaci iliminka ba amma ya zama ran da buƙatar ta kawo to ya zama akwai shi ka a same ka empty in kuma ba a buƙata ba dama wannan ba shine asalin manufarka ba asalin manufarka ka kauda jahilci ga kanka sannan ga mutane asalin manufarka ka bauta wa Allah ala basiratin sannan ka nuna wa mutane to ko da iya wannan na farkon ka tsaya to shikenan ballantana ma in dai kayi ilimi mai albarka wanda kai shi da ikhlasi dole za a buƙace shi ko a zamaninka ko a wani zamani al'imamu ibn malik al'andalusi wanda mai alfiya na jin kowa ya san shi ba na jin zai yi a ambaci wani malamin na hau da ake cin moriyarsa yanzu a duniya kamar sa irinsa irin ibn hisham zai wuya ka ambaci wani kamar su ko ka san cewa a zamanin shi bai da ɗalibai yawo yake yana ragaita gari gari yana neman da zai koya wa nahu na mutane ba sa yayin koyon nahu a lokacin har sai da ya tafi ƙasar sham ya tara ana majalisin sayar bukhari na al-yunini wanda wannan majalisin shine ya haifar da sayar bukhari da ke hannunka yanzu muhaqqaq al-imam ibn malik shi yake haƙiƙin masail na nahwu a wannan majalisin sai da aka majalisi wajen 70 da wani abu da shi aka yi shi yana zaune duk in ta kakare musu li'irabi ko wata mas'ala ta nahwu sai a ce to ga wani bijimin malamin nahwu nan alga ta malam ba mu bayani shi kuma sai ya haune ta zuba ya ta zuba kamar ruwan sama hal littafi yayin musamman na wannan masail din yana nan an buga shi mu juz'i guda to sannan yazo yayi rubuce rubucen shi da suke ake ake ji da su dinnan su alfiya su tasiru su kaza su kaza amma a zamanin shi bai da dalibai bai da majalisi haka da ake ake ake karatu saboda mutane ba su san irin karatun shi ce kai wannan karatun shi tsauri gare yanzu kuma kaga yadda ake bukatar shi saboda ana mashi kyakkyawan zaton cewa da ikhlasi a cikin abu to akwai malamai da yawa haka a cikin tarihi waɗanda ba su samu irin wannan falalar ba al-imamu as-suyuti din nan da kake jin ana zigawa ko ka san cewa tun yana shekara 40 a duniya ya daina hulɗa da kowa yayi al-uzla daga gidan shi sai masallaci har rubuta littafai har guda biyu akan haka saboda fitinar rayuwa daga gingimu tsakanin shi da wasu sa'o'insa masu yawa waɗanda ba mahallin tattaunawa su bane nan amma sai ci gaba da rubuce-rubuce waɗanda yanzu ake fa'idantuwa da su sauraka inda kai ilimi na mai kyau na alkhairi insha Allah za a buƙaci shi ya ce fama balu wannan ba'un ne ba malu ba ne fama balu ulama'ikum yadhabuna wa juhalukum la yata'allamuna yace wai me ya same ku ne malamai suna ta mutuwa jahilai kuma sun ki koyon karatu falau annal alima arada an yazdada ilman lazdada wama naqasa ilmu shay'an shi ilimi in kana so ka ƙara zaka iya ƙarawa daga na wani ba tare da na wani ya ragu ba duk sanda kake son ƙari zaka samu ƙari walau arada jahili an yata'allama la wajada ilma haka nan wanda bai da shi shi ma yana so zai samu ilimi baya ƙarewa sai dai baka je inda yake ba wa zakara ibn jawzi fi kitabil qissas limamu ibn jawzi ya ambaci kisa irin wannan a cikin kitabul qissas wal mudhakkiri wanda malai ba mu labari jiya ko ina jin tafin mujalladi guda ne haka ba na manta ba akwai tahqiqin lutfi sabba wanda maktabul islami suka buga littafi ne mai kyau kware da gaske abu abdurrahman ibn al-jawzi abdurrahman ibn abul hasan ibn al-jawzi mashhurin malamin nan wanda ya rasu a shekara ta 597 bayan hijira malami ne da ina jin zai wuya an taba irin shi a duniyar nan wajen yawan rubutu alimamu zahabi yana cewa da za a dawo da ibn jauzi duniya a ce yawan rubutun shi kawai ya sake karantawa don ya yi gyare-gyare ba rikiya ba saboda yawan rubutun a ce kawai ya sake bin rubutun da ya rubuta don ya ga gyare-gyare ya gyara kamar da kake sakon ridin ya ce ba zai iya ba a shekara tamanin sau da wasu malamai masu ƙididdiga sun ƙididdiga cewa in aka yi statistics ɗin rayuwar shi a convert ɗinta zuwa kwanaki gaba ɗaya shekara 83 za a samu cewa a kusan kullum ya rubuta da a ce daga ran da aka haife shi ya fara rubutu har zuwa mutuwar shi to a kullum za a samu ya rubuta takardun da ba su wuce shafi 50 ba ba su gaza shafi 50 ba saboda jarabar rubutu kamar aljani ibn zozi kamar da malaya ambaci abin taqiyuddin al-hilali akwai malamai irin su waɗanda ba a san falalarsu ba ka ƙara musu alaga ta malam da da Abdurrahman al-Muallimi to haka Ibn Jawzi ma wasu malamai ne waɗanda magmurun ba su samu hidimar da ya kamata a yi wa ilimin su ya yaɗu ba al-Muallimi shi Alaberian ma ya ƙare a maktabar haram ta Makka ya zama abin storekeeper za a ce kenan ko ko irin masu ɗauko littafi ɗin nan su kawo maka eh library attendant library attendant wanda in ka gama karatu zaka bar shi a table kuma shi ya mayar Ahmad Shakir ya ji labarin shi tun a ƙasar Misra ya taso takanas ta Makka dan ya zo ya gamu da shi ya jance yana aiki a ƙasar makka a labirarin maktaba ta harami ya zo gun chief librarian ya ce da Allah na ji labarin akwai wani babban malami a nan mutumin ƙasar yaman da yake aiki tare da ku shi ne zo in sada zumunci da shi ce a to ai ya shigo nan ɗazu ce a ban gan shi wace mutumin da ya kawo muku shayi da za a yi shi ne shi ne abdurrahman ashe wani wani attendant ne shi ya kawo musu irin ɗan gahawa ɗin ba a san kimar abdurrahman al-mu'allimi ba a cikin duniyar ustazanci Allah ya gafarta mai eh saboda watakila kudin bai da kuɗi ne ko yaya ne ba dai ya sani watakila nan gaba a san kimarsa to haka ibn al-jawzi Allah ya gafarta musu gaba daya a ibn al-jawzi ya rawaito daga jubair daga abdahab yace abu darda'i yace ya ahla dimashq antumul ikhwan fi din ku yan uwana ne a addini wal jiranu fi dar kuma ku makwabtana ne wal ansaru ala al a'da ku ne masu taimako mu akan abokan gaba wato ku ne sojojin musulunci ma yamna'ukum min mawaddati amma me yasa ba ku kaunata wa inna ma mu'nati ala ghayrikum tare da cewa ban daura muku larura komai ba kul ma as'alukum alaihi min ajr mana bana neman komai a gurin wa arakum qad aqbaltum ala ma takaffala lakum bihi ma tukaffila lakum bihi wa taraktum ma umirtum bihi naga kun fi damuwa da abin da Allah ya lamunce muku na na arziki da abinci kun bar abin da aka umarce ku na neman ilimi da ibada ala inna aqwaman banaw shadidan wa jama'u kathiran yace ku sani kafin ku an yi wasu al'ummomi wanda suka gina gidaje masu ƙarfi suka tara dukiya mai yawa wa amalu ba'idan suka yi buri mai tsayi fa asbaha dunyanuhum qubura gidajen suka zama kaburburan su wa amaluhum ghurura burinsu ya zama ya rudar da su wa jam'uhum bura abinda suka tara kuma ya zama musu asara ala fata'allamu wa 'allimu yace ku tashi ku koyi ilimi kuma ku koyi da shi fa innal alima wal muta'allima fil ajri sawa wala khayra fil nasi ba'dahu da malami da dalibi suna da lada daidai wa daida bayan su aka ce ga wata al'umma babu dalibai babu malamai to babu wani alkhairi a cikin ta وروى ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر النمري wanda ya rasu kata 463 babban malamin nan cikin fitattun malaman malikiya fitattun muhaqqiqai cikin ilimi akwai littafin shi daya tamkar da dubu jami'u bayan ilmi wa fadli malamai suna cewa akwai sun tafai guda hudu waɗanda ya zama wajibi kowa ya karanta su don neman ladabban ilimi daya daga cikin su kenan jami'u bayan ilmi wa fadli ko littafin al-khatib al-baghdadi shine al-jami' li ahkamir rawi wa adab as-sami' sannan kuma akwai littafin wato khatib ha ila yau shine sharafu ashab al-hadith akwai kuma littafin khatib har ila yau al-faqih wal mutafaqqih waɗannan yana daga cikin koda zaka kyala sauran to ya kamata waɗannan a ce ka karanta su to ɗaya daga cikinsu shine jami'u bayanin ilmi wa fadli yana nan mujalladi biyu ne akwai shi kala-kala bugu iri daban-daban to yake cewa an abi idris al-khawlani an abi darda'i annahu kana yaqulu ta'allamu al-ilma qabla an yuqbal ku koyi ilimi kafin a dauke shi wa qabduhu an yadhhaba an yadhhaba bi ashabi dauke ilimi shine malamai su ta mutuwa malamai su ta kaura suna barin gari malamai su canza sana'a su shiga wata harka daban ba ta karantarwa ba wal alim wal muta'allimu sharikani fil khair wadannan guda biyu suna da tarayya alada wasairun nasi la khair fihi inna agnan nasi yace mafi alkhairi cikin mutane mafi wadata rajulun alimun iftakara ila ilmihi fa nafa'a man iftakara ilayhi malami mai ilimi wanda mutane suka bukatu zuwa ga iliminsa kuma ya zauna ya amfanar da masu bukata wa in istughni an ilmihi nafa'a nafsahu bil ilmi alladhi wada Allahu azza wa jalla inda idan kuma mutane suka nuna ba su da bukata shi dai ya riga ya ilimin sa kuma ya amfanar da kansa fama li ara ulama akum yamutuna wa juhalakum la yata'allamuna yace laqad khashitu an yadhhaba al-awwal wa la yata'allama al-akhar ina jin tsoron fa ka'awayi gari malaman suna ta tahiya ɗaliban kuma ba sa koyan ilimi ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلم شيئا idan malami yana son ya ƙara ilimi zai ƙara babu abin da zai tawaya walau annal jahila talabal ilma la wajada al ilma qa'ima hakanan jahili idan yana neman ilimi zai same shi yadda yake fama li arakum shubba'an min at-ta'am jiya'an min al-ilm ya na ganku kun koshi da abinci kun ci kun koshi kun yi teba amma kuma a ilimi kuna cikin yunwa kowa ka latsa shi lahiya lau babu yunwa ta ta abinci a jikinsa amma akwai yunwan ilimi wannan abin tausayi gara a ce kana da yunwan abinci ulsa ta abinci ta kama ka akan ulsa ta ilimi ta kama ka ومن جميل كلامه ما ورد في صفة الصفوة akwai littafi har ila yau na al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi Sifatu Safwa wanda muktasar ne na Hiryatul Awliya ta Abu Nu'aym yake cewa utlubul ilma Abu Darda yace ku nemi ilimi fa in ajaztum idan kun kasa kun da bai da nasibi a ilimi ko kuma koda yana da kwakwalwar da zai koyi ilimi amma wata lalurar rayuwa ta hana shi neman abinci rashin samun malamai a kusa da shi rashin samun dama wani iyalai sun riga sun danne shi ko shugabanci ya riga ya yi haje-haje da shi to wannan bayan da ya iya to amma me zai yi sai abu da ya ce to fa ahibbu ahlahu ku gwada ma masu ilimi kauna ba irin yadda yanzu zuwa ga yadda jahilai suke jin haushin malamai jama'a yanzu malamai har ta waye gari suna tsoron su yi magana saboda daman jahilai suna da wani preset mind na ana jira kawai ka faɗi abin da ba haka suke so su ji ba ba haka jahilai suke son zai to kashi magana za a ɗauki mutuncinka a yi ta ya ƙwanƙwana shi har sai ka ji kamar ƙasa ta buɗe ka shige sai ka ji kamar cewa batsinul ardi khairun min min zahariha mutane ba sa ba sa ɗaga wa malamai kafa kwata kwata to wannan mummunar ɗabi'a ce kuma al'umma da ta wayi gari ya zama jahilanta suna so su zama su ne suke da ta cewa akan ilimin malamanta abin tausayi ne yace fa illam tuhibbuhum in ma ka kasa kaunarsu to alal aqal fala tabghuduhum karka kyamace su zaka iya zama ba ruwanka baka so baka ki ka zama dan tsakatsaki kenan ko baka sabga su su ma ba sa taka to wannan ahwalul halatai وجاء في موارد الظمآن أن أمر أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى lokacin sai na umar yana halifa ya yi ƙoƙarin ya ba abu dardai political appointment sai ce baya su fa a sarra alai umar ya matsa mai ya ce baka yi saba wallahi sai ka yi mun aiki faƙala to sai ba da sharaɗi ya ce idan radita minni an azhaba ilaihim liwa'allimahum kitaba rabbihim wa sunnata nabihim sallallahu alaihi wasallam salli bihim zahabtu zan iya aiki amma sai dai aikin addini ka bani mukami na chief imam kenan zan je na karantar da Qur'ani na karantar da hadisi ne musu limanci ne musu sallah to wannan zan iya amma ba zan yi aiki a wani ministry na finance ko na defense ko na ko a bani advisor on kaza on ci duk ba zai wannan ba faradiyan minhu umaru bidalika umar yace to shikenan na yadda ka je kai wannan aikin wa madha huwa ila dimashqa sai ya tashi tafi inda aka tura shi falamma balagaha wajada nasa qad uli'u bitarafi wani gama sufin na'ili da isa ƙasar dimashka ya saba ƙasar madina ƙasar annabta ƙasar sahabbai ƙasar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana rayuwa ce ta takashuhi ta fifita lahira akan duniya da je dimashku sai gaba haka ba tun daga gidaje da gine-gine da tituna da wuraren shakatawa da tsarin yadda mutane suke rayuwa da sutura da ke jikinsu da irin abincin da suke ci sai ga kai waɗannan duniya suke nema ba lahira ba fa wajadan nasa ya samu mutane kadu uli'u bitarfi an riga an rufe idan su da atar sun zama yan waru basallallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard wan ghamasu fil na'im sun riga sun kutsa cikin biye wajen dadin duniya fa halahu zalika sai hankalin shi tashi wada an nasa ila al masjid sai to ina da wa'azi a taru a masallaci fajtama'u alaihi aka taru fa kafa alaihim fi me mike wa qala yace ya ahla dimashq shi ya ku mutanen dimashku an tumul ikhwanu fi din wal jiranu fi dar wal ansaru ala al a'da ya ahli dimashq man ladhi yamna'ukum min mawaddati wastijabatan li nasihati yace me zai hana ga muku karba wa ana la abtagi minkum shay'an bana neman komai a gurin fa nasihati lakum wa mu'nati ala ghayrikum zan muku nasiha amma ba ku za ku ɗauki ɗawainiyata ba mali ara ulama'akum yadhhabuna wajhalakum la yata'allamu yace wa arakum qad aqbaltum ala ma takaffala Allah lakum bihi azza wa jalla na lura kun miƙa wuya daga abinda Allah ya alƙawarin zai ba ku na arziki ba sai kun miƙa duka rayuwar ku gare shi wa taraktum ma umirtum bihi mali arakum tajma'una ma la ta'kulu yace ya naga kuna tara dukiya fiye da bukatar ku kuna tara dukiya fiye da wanda za ku ci wa tubnuna ma la taskununa kuna gina gidaje fiye da bukatar ku tun ya gina gida ya ƙara gina wani a cikin gidan ma ɗakunan da ya yi sun fi buƙatar shi an tambaye shi alhaji nan fa ya ce to gashi nan dai an gina ba a san me za a yi shi annabi kuma ya ce firashin laka wa firashin li zawjika wa firashin li daytika fa ma zada ala zalika fa di shaytan a cikin hadisin muslim da al-imam tirmidhi wurin kwananka ɗakinka ya isa da ɗakin matarka da ɗakin baƙinka to iya buƙatar kake nan to iyakacin take duk abin da ya ƙaru ya zama inal mubazzirina kanu ikhwana shayatin ko kuma ya zama inda ka bawa shaydanu su su kwanta su ta dabdalar su kaga an yi dakuna an saka komai da ake bukata kuma babu kowa a ciki to shine tabnuna tubnuna mala taskununa wa tu'maluna mala tablughuna kuna kuma wa ta'maluna mala tablughuna kuna yin buri na abin da ba za ku taba kai mishi ba ya ce laƙar jama'atul aqwamun lati qablakum wa amanat to ku sani kafin ku an yi wasu mutane wasu al'ummomi sun tara dukiya su ma sun yi ta gurace-gurace fa ma huwa illa kalilun rayuwar ba ta yi tsawo ba hatta asbaha jam'uhum bora har ya zama abin da suka tara ya zama asara ko bal zanantu Allah menene yan kalbar rasulu kuntum qauman bura an kalbar rasulun nuna ila alihin wazanantun zanna sau'i wa kuntun kauman bora ma'asaranta wa amluhun wurura burinsu ya zama ya halaka su ya zama gururi wa buyutuhun ƙobora gidajen nan dai kuma su ne aka musu kamar fitarka buyutuhun lamtus kammin ba da illa kali wa kunna na hannun warifi sai musu misali ya ce hazihi adun ya ahalar dimashq ga adawa nan adawa sun zauna a wannan yanki kasar yaman da kasar amman da makamantansu Allah ya bada labarin su wurare daban-daban alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil iman allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah bai taba irin su wajen karfi da girma da da atabuna bi kulli ri'in ayatan ta'awafun wa tanhituna min al-jibali buyutan tarhib wa idha wa tanhituna كل مصانع لعلكم تخلد واذا بطشتم بطشتم جبارين suna gina gidaje akan tuddai da filaye waɗanda ba a bukata gida a yi shi kilometers da yawa haka adawa suke yi Allah ya ce kuma suna da jabberanci wa idza batashtum in sun tashi zalunci da kyau suke yin shi ba sa yin shi zalunci suke yi na kwarai to haka Allah ya ba labarin adawa amma duk ina suke yanzu sun wuce sai ambatansu sai tunanin ayyukansu kyan halinsu da kwalliyarsu in je aliyu na manjiko ya ce baka koma ganin ɗayansu in ba zuriyar da sun bari ba to ya ci musu ga adawa nan sun ishe ku misali sun cika ƙasa sun yi ganganci sun yi kafirci kad mala'atil arda malan wa walada sun cika duniyar nan da tsiya da ƴaƴa da mata da dukiya faman yashtari minni tarikata adil bi dirhamaini yanzu waye zai iya siyan gadan adawa da dirhami biyu ba wanda zai siya ya zama abin nan kufai ba mai siyan su faja'alan nasu yamkuna sai mutane suka dinga tuntsirewa da kuka suka yi ta kuka suna tausayawa kansu suna nadama hatta su mi'a najishuhum min kharijil masjid har na wajen masallaci suka dinga jiyo haniniyar kukan mutane daga cikin masallacin saboda wannan wa'azi mai ratsa jiki da da abin nan kaga mu da da muna da imani irin nasu sai mai kuka kaga mu dariya muke yanzu Allah gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi